ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masjidu a babu makka rahimahullahu ta'ala a nan rompoin bari da birnin niyame domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunanu abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna 27 ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 65 a cikin wannan littafin a ƙarƙashin kitabu salah kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine عش واهدا أو فلتمس لك صاحبا في محتدي ورع وطيب نجاري واحذر مصاحبة السفيه فشربا جلب الندامة صحبة الأشرار والناس كالأشجار هذا يجتنى منه الثمار وذي وقود النار wannan yana ɗaya daga cikin abiyatkin da ake jingina ma usama bin mutif rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashi yake cewa ish wahidan aw faltamis laka sahiban fi muhtidai war'in wa tibi najari yace karayu kai kadai shihi alkhairi in kuma kana so ka nemi aboki ya ce to kai taka tsantsan wahdar musahabata safihi wahzar musahabata safihi fa sharru ma jalaban nadamata suhbatul ashrari yace ka nisanci abota da wawaye masharranta domin abota da mutanen banza tana jayo nadama sai ce wannasu kal ashjari hada yushtana minhu thimaru wa zi wuqudun nari yace su mutane kala biyu ne kuma kamar itanya suke itanya wata in ka zo karkashin ta zaka samu 'ya'yan itace ka sha ka koshi wata kuma in ka zamna sai dai kaya ta totse ka ko kuma ka samu na kunna wuta amma ba dai ka samu mi ba ba dai ka samu mi ba 'ya'yan itace ma'ana ba dai ka samu amfani ba ma'ana me yake nuna muna mutane ɗaya cikin biyu ne in ba mutunan kwarai ko mutunan mi ko mutunan banza to shi a son alkhairinsa sai ce ka nisanci abota da mutanen banza domin daga cikin abin da yake jayo na dama abota da irinsu abota da mutanen banza tana jayo na dama a duniya da lahira in ma a duniyar baka yi nadama ba a lahira za ka ne za ka yi nadama allah ya ce al'akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin abokai makiya juna ne a ranar alkiyama sai wanda suke takawa da sai wanda suke abota da tsoron Allah dalilin ka wannan baitin shine kwanakin da suka gabata wani dan uwa bayan mun kare karatu ya zo nema na shawara akan wani aiki suke yi na me ake cewa risan sama na shaguna harakan emko da patanti musan akwai shaguna ana zuwa a yi mai jire na adadin abin da ke ciki don saboda abin da za a kamo su shekara na kudi to sai kasance akwai waɗanda suke ba da cin hanci don saboda wajen awon kada a sa adadin abin da yake ma'ana sai a rage mi sai a rage mai jirkin ma'ana sai a rage awon awon shagon ko kuma sai a rage awon kayan da ke cikin shagon don saboda kudin da za a sako musu a shekara su mi su karanta to shi daidai gwargwado dama yana ɗaya daga cikin ɗalibai shekaru tun kusan shekara nawa da muke karatu yana halarta to Allah ya sa mutum ne mai tsoron Allah to yanzu sai kuma Allah ya haɗa shi da kuma wanda su kun ba su tsoron Allah in aka zo shi ne ke rubutawa kuma shi ka'ida abinda aka auna shi ke rubutawa yanzu in aka nemi da su rage sai ya ƙiya yanzu abokan za su yi ta lallaɓin shi akan ayyan da za a yami ya dai rage to shi ne ya ce kullum cikin hada ne yake shi da abokan nashi suna cewa shi baya son alkhairi matsiyaci ne ana gane da kyau ko da Allah wannan matsiyaci ne a wajen a wajen Allah ne ne mai alkhairi ne wanda zai rubuta tunda amana ce aka ba su kuma wallahi irin wannan aikin hatsarinsa shi ne duk abin da ka rage ma wani to matsalar kudin ba na wani bane na wane ne kudin al'umma ne domin in ka rage awon da aka yi kudin za su rage kuma wa'annan kudin asali cikin aljihun wa za su shiga aljihun gwamnati baitul mali shi kun baitul mali na menene na dukiyar musulmi sai ya kasance wannan abin da ka doka baka san adadin mutanen da za su bin ka haƙƙin shi ba a ranar alkiyama kina a takaice dai nan me yake nuna muna tasirin abokai lalatattu idan ya ci gaba da tahiya da su za su iya su kashe mishi zuciya balle ma a cikin tahiyar akwai 'yan mata cikin abokan aikin nashi ka san ko yance maka akwai 'yan mata sai a hankali ga shedan ga 'yan mata ai kun san sai a hankali ko to muna fata Allah ya tsare shi da karshe dai ya aje aikin Allah ya tsare masa imaninsa ya aje aikin da karshe ya bar su da aikin su don saboda abin ya yawa sosai na fatan Allah ya canza mishi da wanda yi shi alkhairi wanda shi ne kenan malam yace babul arba'u qabla az-zuhri wa ba'daha babu mai bayani akan rakoi guda hudu da ake kamin az-zuhr da kuma bayan az-zuhr mana anan za a nuna muna bayanin ashe a cikin nafilin da ake na az-zuhr ana yin hudu kaminta ana yin hudu bayanta yanda muka gani a can baya hudu kaminta biyu bayanta to har hudu bayanta ma ana yi حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قالت قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ما تر منظر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي منظر الله ياتي من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر دون يكولا دركوا إيقودا هدوكا من الظهر wa arba'i wa arba'in ba'daha da rakawoyi guda hudu bayanta haruma 'alan nari to ya haramta daga wuta qala abu daud rawahu al-ala ibn al-harith wa sulaiman ibn musa al-makhul bi isnadihi mithlahu haddathana ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن من جاب عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ركوئي قداهدك من الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء كنان ركوئي قداهد da mutum zai dawama a kan yinsu ba wataran yayi ba wataran baya yi ana gane da kyau ko to wa'annan rakoyin ana bude musu a laisa fihinna taslimun rakoyi guda hudu wanda mutum bai sallama ba a tsakanin rakoyin sai raka'a ta ƙarshe sallama ana gane da kyau ku kuma ya dawwama akan yin su ba wataran yayi wataran bayi ba tuftahu lahunna abwabus samai ana bude musu kohohin sama قال أبو داود أبو داود بلغني أن يحيى بن سعيد القطان قال يتي لو حدثت عن أبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث da zan ba da wani labarin wani hadisi daga Ubaida to da wannan hadisin shi zan ba da labari daga gare sa qala Abu Dawud Abu Dawud yace Ubaida da'ifun Abu Dawud yace Ubaida da'ifi ne shi yasa Sa'id bin Qattan yace da zai ba da labarin wani hadisin sa da wannan hadisin ne zai ba da labari ma'ana dan saboda kusancin gaskiya da hadisin nasa yi قال أبو داود ابن ابن منجاب هو سهم ابن منجاب سننشي سهم أكرشي دي حديث حسن لي ana gane da kyau ko wannan hadisan guda biyu suna bayanin falalar raka'o'i hudu kamin azhar da raka'o'i hudu bayanta manzo Allah yace duk wanda ya kula da raka'o'i hudu kamin azhar da raka'o'i hudu bayanta to zai haramta daga zai haramta daga wuta ma'ana shiga wuta a gare sa haramun ne ana gane da kyau ko amma aka ce man hafaza wanda ya kiyaye su baya barin su wa ake cima wanda ya kiyaye su shine wanda in suka kubuce masa ma zai ramka su ba wanda in lokacin su ya wuce ba shikenan bayi ana gane ke ko shine ma'anar wanda ya kiyaye su ya kula da su ko da uzuri ya kama bai yi su ba a lokacin su to zai ramka su shi kuma hadisi na biyu wanda wasu malamai suna ganin da'ifi ne ya ƙara akan cewa rako'in guda hudu da za ka yi kamin azahar ya kasance babu sallama a tsakaninsu sai raka'a ta ƙarshe ana gane da kyau ko raka'a hudu jere da juna sai ta hudu sannan ne sannan mutum ya sallame wannan dai yana nuna ya halatta wata ran kai raka'a hudu jere da juna ta hudu ka sallame wata ran kuma kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame raka'a nawa kenan hudu kenan al'amru wasi'un ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai wannan rako'in na kamin azahar da bayan azahar ko su mutum ya lazimta a cikin nafiloli sun ishe sa ko su kadai ka lazimta ana gane da kyau ko kuma zan iya cewa su ne suka yi sauki akan kowanne rakawai kowanne nafiloli domin su da rana ne ake yin su a lokacin da ba a kwanta kwanan rana ba a lokacin da ba a kwanta kwanan dare ba ana gane da kyau ko to sai kaga kenan yin su mutum zai yi sauki a gare sa kuma mafi yawanci irin lokacin azhar shagulgulla ba su cikin yawa sosai ba akan akan sauran lokutan Allah ya ba mu ikon kiyayewa باب الصلاة قبل العصر باب بيان أكن صلى كامل العصر حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مهران القرشي حدثنا جدي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ ألا يجيك متنندا صلى قبل العصر أربعا يي صلى كامل العصر ركع هدو حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام دقى علي يردن الله أمين الله يتبتع كنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين وضع الله يكسن جينا صلى كامل أثر ركعوا إيقو دابيو wannan kina hadisan suna bayani akan nafila ta kamil la'asar nafila ta kamil la'asar ita ce babu tantama a kanta amma nafila ta bayan la'asar ita ce wadda za mu ga akwai tace nace a kanta wanda hadisan da za su zo gaba za su walwale mu na mas'alan kenan dai manzon Allah ya yi addu'a ga duk wanda ya kula da raka'a biyu ka himmi raka'a hudu kamin la'asar ana gane da kyau ko manzon Allah ya ce Allah ya ji kan wanda Allah ya yi rahama ga dukkanin wanda ya kula da raka'o'i guda hudu kamin la'asar wannan duka manzo Allah yana yin shi ne don ya kwadaitar da mu akan kula da nafila don kula da nafila akwai alkhairi sosai a ciki ya ishe nuna maka mahimmancin kula da nafila hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za a fara ma mutum bincike akan sa ranar alkiyama shine me sallar sa ta farilla idan sallar bata cika ba sai Allah ya ce unzuru hal li abdi min tatawwu ku diba bawa na yana da nafila in mutum na da nafila sai a ɗoko da nafilar ami a cika na ƙasun da aka samu a cikin farilla to ni a ƙarƙashin wannan hadisin nake cewa ma in muka kalli wannan hadisin sai mu ce duk mai so ya ƙare lami lahiya da sallarsa a lahira ya kula da nafila ana gane da kyau ko dan dan Allah wane ne yake da tabbacin yayi sallah yayi ta cikakka babu na ƙasu musamman wannan lokacin da ta yi tauri ko ta yi kamkamkam ta kankame wannan shi ne kenan kana sallah wani tunani ya zo maka kana sallah abubuwa ga sunan dai alhali kuma tunani daidai gwalgwadon lazarka a sallah daidai gwalgwadon natsuwarka ana gane da kyau ko shi yasa manzo Allah yake cewa ma akwai wanda zai zo yi sallah bai da ladar komai amma dai kuma an rubuta yayi sallah ba na ba abin shi bashin sallar amma dai bai da ladar ko guda ana gane da kyau ko ma'ana daidai gwargwaron tunanin da mutum yayi Allah ka ba mu ikon khushuyi a cikin sallah wa qumu lillahi qanitina qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una malamai suka ce alkhushu'u lubbus salah alkhushu'u min akadi arkanis salah natsuwa khushu'i shine mafi girma daga cikin rukunin sallah Allah kara mana khushu'i babu salati ba'da al-asr babu mai bayani akan sallah bayan la'asar can mun ga kamin la'asar kamin la'asar raka a hudu aka yi so mutum yayi in bata samu ba kai biyu to bayan la'asar shin akwai nafila haddathana ahmad ibn salih haddathana abdullah ibn wahb akhbarani amr ibn al-harith an bukayr ibn al-ashaj an qurayb mawla ibn abbas anna abdullah bin abbas wa abdurrahman ibn azhar wal miswar bin makhrama wannan sunan na miswar yana daga cikin sunaye wanda ban ji ana yawan sasu ba miswar suna ne na sahabi min shigaris sahaba yana daga cikin sahabbai kanana miswar suna ne mai kyau sosai kuma sahabin ya shahara da zarunta da yawan ibada da gudun duniya yana daga cikin sahabbai na karshe karshe a wajen rasuwa yace arsaluhu ila aisha sun tura shi zuwa aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar ma'aikin Allah faƙalu sai suka ce ikra alaiha salama in ka je ka karanta ma aisha sallama minna daga gare mu kace muna gaida ta jami'an gari gaba ɗayan muna gaida ta wasalha anir raka'atayn ba'da al-asr ka tambayta kuma dangane da raka'a biyu bayan la'asar wa qul inna ukhbirna annaki tusallinaha tusallinahuma ka ce mata an ba mu labarin cewa kina raka'a biyu bayan la'asar wa kad balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha anhuma kuma manzon Allah ya labari ya isko mun da gare shi akan cewa ya hana yin wannan sallolin ana gane da kyau ko kun ga ladabi na bincike akan abin da kaji labarin mutun nayi ba da kaji labarin an ce mutun ya ce kaza ba ko yana kaza kai tsaye sai ka hau hada ana gane ke ko kuma ka hau raddi ko kuma ka hau nasiha ima nasiha za ka ka tabbatar waishin haka ne abin da aka ce ya ce ko haka ne abin da yake yi ana gane da kyau ko fadakaltu alaiha yake sai na shiga a wajenta fa ballagtuha ma arsaluni bihi sai na isar mata la abin da suka turo ni da shi fa qalat tace sal umma salama je ka tambayi umma salama game da abin da suka tambayo ka tambaye ni har manzon Allah na sallah nafila bayan la'asar fa kharajtu ilaihim sai na huta zuwa gare su fa akhbartuhum bi qawliha sai na ba su labarin abinda Aisha ta ce faradduni ila ummi salama sai suka maido ni a wajen ummu salama bi mithli ma arsaluni bihi ila Aisha da irin abinda suka tura ni da shi zuwa Aisha ma'ana akan cewa sun sun ji labarin an ce tana nafila bayan la'asar ana gani da kyau ko to kuma gashi hadisi ya tabbata manzo Allah ya hana yin nafila bayan la'asar faqalat ummu salama sai ummu salama tace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anha eh haka ne naji manzo Allah yana hani akan ta thumma ra'aituhu yusallihima bayan wannan kuma sai na ganshi shi ma yana yin su nafila raka'a biyu bayan la'asar amma hina sallahuma amma lokacin da ya sallace su fa innahu sallal asra to bayan ya kare ke salar la'asar ne sun madakala sai ya shiga a gida wa indi niswatun min bani haramin min al'ansar a wajena akwai wasu mata daga cikin jama'ar banu haram na mutanen madina fasallahuma sai ya shiga ya yi wannan nafilar guda biyu fa'arsaltu ilaihin jariyata sai na tura masa wata 'yar baiwa da ke gare mu jariya yana ɗaukan baiwa yana ɗaukan kuma yarinya ƙarama sai na tura wata yarinya da ke gare mu fakultu sai na ce komi bi jambihi ki tsaya a gehensa ana gane da kyau ko fakuli lahu ki ce masa taqulu ummu salama ya rasulullah ummu salama tana cewa ya ma'aikin Allah asma'uka tanha an hatain rak'atayn naji kana hana wannan rak'o'in guda biyu na bayan la'asar wa araka tusallihima kuma na ganka yanzu ga kana sallolin fa'in a shara biye jihi fasta akiri an idan ya miki alama da hannunsa to ki sha baya ki tahowarki ƙalar ta ce fafa'alatil jariya sai wannan yarinyar ta aikata abinda na umarce ta fa'a shara biye jihi da ta yi magana sai ya yi mata ishara da hannunsa fasta akarat anhu sai ta jayo baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta komo falamman sarrafa lokacin da manzon Allah ya sallame qala sai yace ya binta abi umayya yake yar abi umayya sa'alti anir raka'atayn ba'da al-asr kin tambaya game da nafila raka'a biyu bayan la'asar innahu atani nasun min abdul qais wasu mutane sun zo mini daga cikin jama'ar abdul qais bil islam min qaumihim da wasu mutane daga cikinsu da za su musulunta fashagaluni an raka'atayn allatayn ba'da az-zuhri sai suka shagaltar da ni ban samu yin nafila da na saba yi ba bayan az-zuhr fahuma hatani to wannan nafilar raka'a biyu sune nake ramkawa a yanzu ana gane da kyau ko wannan hadisi babban abin da yake nuna shine jawazu qada'ir rawatib halaccin mutum ya ramka nafila idan ta kubuce masa ana gane da kyau ko duk wanda yake ya saba yin wata nafila sai wani uzuri ya sa lokacin ta ya wuce bai yi ta ba idan ya tuna ko ya samu dama ya halatta ya ramka ta amma wanda bai saba yi ba shi baya me baya ramkawa ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a takaice wannan hadisin me yake nunawa nafilar da suka ga manzon Allah yana yi bayan la'asar ba nafila bace ta asalin la'asar nafila ce ta azzahar yake mi yake ramkawa wannan kuma sai yake nuna cewa ashe da aka ce bayan la'asar ba a nafila ana nuhin nafilar da ba ta da menene ba ta da sababi amma nafilar da take da sababi ya halatta mutum ya yi ta ana gane da kyau ko kamar tahiyatul masjid misali bayan la'asar ka shigo masallaci misali lokacin da muka zo na rana bata ida faduwa ba kun ga a lokacin manzo Allah ya hana ayi sallah amma da yake mun shigo masallaci ne sallah ce ta gaisuwar masallaci sai muka yi tana da dalili amma da a ce mutum yana zama cikin masallaci kawai sai ce to bari in tashi in yi ta nafiloli zaman gada nake yi to wannan nafilar mutlaka ce ita wannan baya halatta mutum ya yi ta a wannan lokacin domin an hana yin nafila a mi a wannan lokacin ana gane da kyau ko su ne ake ce ma zawatul asbab da kuma annawafilul mutlaka wanda ba su da sababi mala yace babun man rakhasa fihi ma idza kanat ash-shamsu murtafi'a babu mai bayani akan wanda suka yi sauki game da yin nafila bayan la'asar idan har ya kasance rana tana sama bata kusa faduwa ba ana gane da kyau ko ma'ana akwai masu ganin ya halatta kata'an mutum yayi nafila bayan la'asar matukar rana tana tsaye bata fara canza ma'ana bata kai ga faduwa ba to ga dalilan su haddathana muslimu muslim ibn ibrahim haddathana shu'batu an mansur an hilal ibn yasaf an wahb ibn al-ajda an ali anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an as-salati ba'da al-asr manzo Allah yayi hani akan sallah bayan la'asar illa wash-shamsu murtafi'atun sai in dai rana tana tsaye a sama ba ta fara balge ba ana gane da kyau ko to wannan shine dalilin su na farko حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن آسم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة منذ الله يكسن تينا صلى أكرشن قوة صلى تفر الله raka'atai ne raka'a biyu illal fajr wal asra sai dai az-zuhr sai dai as-suba da al-asr sai dai hadisin su sa da'ifun ko irin waɗannan hadisan su ake ce ma da'ifun isnadan wa sahihun matnan ana gane da kyau ko ko kuma su ce al-hadithu da'ifun lakin ma'anahu sahihun yana daga cikin mustalahatu ahlul hadith ma'ana sai a ce hadisi sanadinsa da'ifi ne amma mataninsa ma'anarsa ingantatta ce ai ko ba a ce maka ma'anarsa ingantatta ce zaka tabbatar ko manzon Allah na nafila bayan kowace sallah ta farilla sai dai asuba da me da la'asar karatun da muka yi a baya shi kan shi zai tabbatar muku da haka ai mun ga nafilolin da manzon Allah yake ko bayan asuba yana yi baya yi bayan la'asar yana yi baya yi kenan kun ga isnadin shi ne ke da'ifi amma ma'anar shi ne mai kyau ce ana gane da kyau ko shi yasa so da yawa akwai lokacin da malamai za su iya kawo hadisi wanda za ka ga sanadinsa da aifi ne amma su suna nuhin matanin ba mi ba ba sanadin ba ma'ana suna nuhin ma'anar ba mi ba ba sanadin ba ban sun ko ana gane da kyau ba wannan shi ne kenan idan ku gane ba abinda ake nuhi da sanadi shi ne yanzu misali mutum ne wanda bai taba haduwa da bazum ba ana gane da kyau ku kuma bai taba jin maganar shi ba kai kai in kawo bazum in kama kai na rigima ana gane da kyau ku to tunda muna muna babin malumta ne bari mu koma wajen malaman mu ana gane da kyau ku to na'am mutum ne bai taba haɗuwa da Profesor Sabi'u Musa ba hafizahullahu ta'ala ba gari guda kuma suke ba kuma bai taɓa ji daga gare shi ba kawai sai ya zo ya ce muku ai Profesor Sabi'u Musa ya ce kaza ana gane da kyau ko Profesor Sabi'u Musa ya ce ya halatta mutum ya dasa icce akan kabari na waninsa in dai har da manuhar alama da zai gane kabarin ne ana gane da kyau ko yanzu in aka zo sai mu ce masa gawa kai wannan magana ciki na ji ta daga gare sa sai a ce me yake yi in yace ya ji daga gare sa za a gaskata shi za a ce karya ne tunda an san bai taba jin shi ba kuma ba a gari guda suke ba sai a ce menene karya kake yi amma maganar gaskiya ce ba su kwala gani da kyau ba kenan sanadin hanyar da aka gayi abun ba gaskiya ba ne wannan shine sanad amma maganar gaskiya ce domin ya faɗi maganar wanda bai sani bai shiga gurfikin shi zai ganta ana gane da ke ko to wannan shi ne kenan matanin maganar da ya faɗi gaskiya ce amma yanda ya ce ya karɓo maganar ba mi bane ba gaskiya bane kenan tabbas sai in wani ne ya faɗa masa ko kuma mi ko kuma ya ji ne ana gane da ke ko ko kuma ya ji ta hanyar rediyo amma ba gaba da gaba ya ji da shi ba ko kuma me yake da suna shi da kanshi ya faɗa mishi wannan shine kenan kamar wannan misali ne saboda a gane isnad da kuma me da kuma matan na'am mala yace haddathana muslim ibn ibrahim haddathana abanu haddathana qatadatu an abi al-aliya an ibn abbas qala shahida indi rijalun mardiyun fihim umar ibn al-khattab wasu mutane wasu jama'a wasu mazaje wanda na yarda da su sun shaida mini daga cikinsu kuma akwai umar ɗan khattab wa ardahum indi umara kuma wanda ma na yarda da shi daga cikin wanda suka faɗa min maganar shine umar anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama qala akan cewa manzon Allah ya ce la salata ba'da salati subhi babu sallah bayan sallar asuba hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta bullo wala salata ba'da salati al-asri kuma babu sallah bayan sallar la'asar hatta ta guruba shamsu har sai rana ta faɗi wannan ya inganta ko bai inganta ba shi da wancan na baya ma'anar su guda ko ma'anar su guda ba babu sallah bayan asuba sai rana ta bullo babu sallah bayan la'asar sai rana ta mi ta faɗi kun ga shi da wancan ma'anar su guda sai dai wancan shi sanadin shi ne da ifi حدثنا الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن الأباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبس السلمي أنه قال قلت يا رسول الله نتي يا مائكين الله أي الليل أسمع للإجابة a cikin dare wani lokaci ne addu'a ta yi saurin karbuwa shine ma'anan asma'u ai wani lokaci ne Allah ya yi saurin karbar addu'a qala sai ce jawful laylil akhiri shine tsakiyar dare kuma rabi na ƙarshe ma'ana tsakiyar dare da dare kuma daren lokacin na ƙarshe fasalli ma shi'ita idan ka tashi irin wannan lokacin ka yi sallah adadin abin da ka so ma'ana adadin rako'in da ka so fa inna salata mashhudatun maktubatun domin ita sallah a wannan lokacin mala'iku suna halartar ta kuma sannan suna rubuta ta hatta tusalliya as-subha ma'ana in kana so kana ike ta yin nafila har sai an sai ka sallaci asuba thumma aqsir sannan ka kame daga yin sallah hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta bullo fatartafi'a qida rumhin sai ta dagu daidai gwalgwadon mashi au rumhaini ko kuma mashi guda biyu fa innaha tatlu'u baina karnai shaitanin domin ita rana tana kullowa a tsakanin kahonin shaitan wa tusalli lahal kuffaru kuma a wannan lokacin kahorai suna ma rana sallah ma'ana suna bautar suna bautar rana to dan kai kada kai koyi da su sai aka ce mi kada kai a wannan lokacin thumma salli ma shi'ta sannan sai kai sallah lokacin da kake so fa inna salata mashhudatun domin sallah mala'iku suna halartar ta maktubatun kuma suna rubuta sakamakon ladanta hatta ya adilar rumhu zillahu kai ta yin sallah daga wannan lokacin har zuwa lokacin da inuwar mai yake da suna mashi za ta zo daidai da shi ba na ba ana nuhin ba inuwar shi in ka kwatanta a kama ana nuhin inuwar zai shanye ta da hausa za a ce kenan har sai ya kasance mashi ya shanye inuwar tasa bar mu zo da ƙarshen ba da misali ya ce sun ma'aksir idan wannan lokacin ya yi katsai da sallah fa inna jahannama tusjaru wa tuftahu abuwabuha domin jahannama a wannan lokacin ana zazawa ta kuma ana buɗe ƙohohinta fa idza zazati shamsu idan rana ta huta daga tsakiya fa salli ma shi'ita to kai sallah adadin abun da kaso fa inna salata mashhudatun domin sallah mala'iku suna halartar ta hatta tu salli al'asar har sai ka sallaci la'asar sun ma'aksir sannan ka kame daga yin sallah hatta ta guruba shamsu har sai rana ta haɗi ba inna ha ta guruba bai na karnai shaitanin domin rana tana bullowa a tsakanin ƙahonin shaidan wa yi salli lahal kuffaru kuma kahurai domin rana tana haɗuwa tsakanin ƙahonin shaidan kuma kahurai suna sallatar ta a wannan lokacin wa kasa hadithan tawilan sai ya kawo kisar hadisi mai tsawo ma'ana hadisi ne mai tsawo nan ya takaita shi ne qala al-abbas abbas yace haka za haddathani abu salamin an abi umama illa an ukhti shay'an la uriduhu haka abu salama ya bani labari daga abu umama sai in dai nayi kuskure ba da gangan ba fa astaghfirullah wa atubu ilayhi to in ma nayi kuskure ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare sa wannan hadisin ana gane da kyau ko wani sahabi ne yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ne Allah yake karban addu'a sai manzo Allah ya ce masa kowanne lokaci Allah yana karban addu'a amma lokacin da Allah yake karban addu'a shine yankin dare na ƙarshe a lokacin ne kamar yadda ya tabbata a hadisi Allah yake sabkowa a sama ta duniya yana man yad'uni fa astajibu lah man yastaghfiruni fa aghfiru lah wake roƙona in biya masa buƙatarsa wake neman gafara ta in gafarta masa wannan shine lokacin da Allah ya yi saurin karbar addu'ar mutum amma sai dai kash wasu su a lokacin ma ne suke kwantawa misalin gayu in an dafa wake zuwa ƙarfe na wake yake sabka zuwa ƙarfe uku ko to kaji tsohon gayi Allah gaya da kyau ko turwazir to yanzu sai an ci wake turwazin lokacin da rahama ke zabka su kuma lokacin shedan ke korar su sai su kwanta ala gane da ke ku shi kuma mutanen kirki lokacin mala'ikun rahama ke daddaba su ku tashi ku tashi shi yasa manzo Allah ya koya mana a rika kwantawa da wuri da an yi isha'i a kwanta ana gane da ke ku to amma matasan namu sai a hankali akwai wanda ma ke gani shi ai kasu ce ma za a sa shi an ce da yayi da yayi magriba ya kwanta su da yayi isha'i ya kwanta amma ho in suna da examen yana kwanta bayan sallar isha'i dan kada a zo a sallar examen ya ta angaje ana gani da ke ko to a takaice sai manzo Allah ya kara masa da wata fa'ida shine ya nuna masa lokutan da ba a sallah yace masa daga dare har zuwa sallar asuba kai ta sallar ka in kana so da an yi sallar asuba to ka kame daga sallah sai rana ta dago daidai girman dan mashi ana gane da kyau ko bayan sallar asuba kenan kada kai sallah sai daidai ne sai rana ta dago kenan wannan lokacin ka kai sallah yace in rana ta dago kai ta sallar ka in kana so sai lokacin da rana za ta zo tsaka shine sai manzo Allah ya kwatanta masa kaman ka doko mashi sai ka aza shi haka idan ya kasance in washe ta bi shi ne bata sabka a ƙasa ba to rana tana ina tana tsaka ana gane da kyau ko shine rana tana tsaka to a wannan lokacin kenan sai manzo Allah ya ce ka tsaya da sallah domin a lokacin ake zazafa jahannama to idan rana ta huta daga tsakiya shine lokacin da inuwa ta fara sabka to a wani lokacin kuma in kana so kai ta sallah sai an yi la'asar idan aka yi la'asar to ka tsaye da sallah sai rana ta hwadi ana gane da kyau ko sannan in kana so kai sallah kenan sai nuna wani lokaci guda nawa ne aka yi bayani na hani a yi sallah guda uku bayan asuba har sai rana ta dago aha lokacin da rana ta zo tsakiya tura sun ce midi take zuwa tsakiya to gusawarta daga tsakiya ya danganta daga lokacin zahi zuwa lokacin sanyi lokacin sanyi tana saurin huta daga tsakiya lokacin zahi tana saurin huta daga tsakiya ma lokacin sanyi tana jinkiri ko kwantarar ne na faɗi lokacin zahi tana saurin huta daga tsakiya lokacin sanyi tana saurin huta daga tsakiya lokacin zahi kuma tana mi tana jinkirtawa na tausai na uku dawo da an yi la'asar zuwa zuwa magariba shine ma'ana zuwa dai a ce rana ta faɗi kenan wannan sune lokutan da aka hana yin nafila to za mu zo mu gani har yanzu dai akwai lauje cikin naɗi eh da an yi sallar asuba na midi eh to shi kuma na asuba daga lokacin da balgi ya fara bayyana na inda rana take hitowa kun san kamin rana ta hitowa akwai wani balgi da yake hitowa to wannan balgen da ya fara hitowa to shine karshen lokacin ne lokacin asuba ana gane da kyau ko lokacin ne kuma lokacin hani yake shiga shine kenan kenan daga wannan lokacin har zuwa lokacin da ranar za ta me za ta bullo a cikin su dai lokacin da yake tsawo daga cikin lokutan da aka hana yin nafila shine lokacin bayan bayan la'asar amma na tsakiya da na farko ba su da tsawo sosai ba su da tsawo sosai mutum ma yana iya zamna a masallaci kamar ga dai hadisin ma nan حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر ابن عمر يا جني إنا صلى bayan alfijiri ya keto faƙala sai ce ya yasar ya kai yasar inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kharaja alaina lalle manzon Allah ya huta a wajenmu wata rana wa nahnu nusalli wannan sunan ku sashi a cikin dictionary yasar ana gane da kyau ko suna ne mai kyau yana da ma'ana kuma sannan sunan babban mutum ne daga cikin me yake da suna magabata daga cikin tabi'ai na yasar ban taba jin wanga sunan ba sai dai yasir na shi yasar kenan shi shi ma suna ne mai kyau na yace manzo Allah ya huta a wajen mu wata rana muna sallah bayan ketowar alfijiri faƙala sai ya ce liyuballik shahidukum ga'ibakum wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan la tusallu ba'da alfajr illa sajadatayn kada ku yi sallah bayan alfijiri ya keto illa sajadatayn sai dai sujada guda biyu me ake ne sujada guda biyu rak'atay alfajr min babi itlaqil juz'i wa iradatil kulli ne ma'ana an hudu sujada guda biyu amma ana nuhin raka'a guda biyu kenan bayan alfijiri ya keto rak'atay alfajr kawai ya halatta mutun yayi a cikin nafila mala yace haddathana hafs ibn umar haddathana shu'batu an abi ishaqa an al-aswad wa masruq qala nashhadu ala aishata radiyallahu anha annaha qalat mun shaida akan cewa Aisha ta ce ma min yawmin ya'ti 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam babu wani ini da yake zuwa a wajen da zai zo da zai biya akan manzon Allah illa salla ba'da al-asr raka'atayn fati ya sallaci bayan la'asar rakawi guda biyu ana gane da kyau ko to kun ji inda matsalar take anan manzon Allah ya hana ayi sallah bayan mi la'asar kuma ga Aisha ta ce ita kullun durar da manzo Allah yake ɗakinta yana sallah raka'a biyu bayan la'asar to amma kuma sauran matan sun ce su busu ga haka ba sai malamai suka yi ta fassara hadisin da cewa mai yiwa ita Aisha ana rishin sa'a ne ranakun da ake shagaltar da manzon Allah ne bai samu yayi rak'o'i na bayan mi ba bayan azhar shine sai ya ramka su a wannan lokacin ana gane da kyau ko wasu kuma malamai suka ce to in ma ba a tai a haka ba sai a ce khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake khususiyya ce a gare sa wajibi yayi sallar dare ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam malaki haddathana عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن زكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منظر الله كان يصلي بعد الأصر يا كسنجينا صلى تنافلا بايا الأصر وينهى عنها أما كما ينهى متاني سوسي ويواصل كما ينا وتي واد أزمي ana gane da kyau ko ma'ana yayi kwana uku jire da juna bai ci abinci ba wa yanha anil wisali kuma yana hana mutane su yi ana gane da kyau ko kina wannan hadisin da ya inganta karar sai shine zai ƙara tabbatar da cewa khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana iya azumi kwana uku jire da juna bai bai aje ba amma kai baya halatta a gare ka kai azumi kwana uku jire da juna ba tare da buɗe baki a tsakani ba ba wai kwana uku jere da juna ba ka yi buɗe baki da asuba ka tashi a babu buɗe baki babu sahur sai rana ta nawa rana ta uku ina ji ma ko an ce a yi a ina ji da wuya ala gane da kyau ko don yunwa ba a yi mata lahaula na'am babu salati qabla al-maghrib babu mai bayani akan sallah kahin magriba kun ga wata nafila wadda take take tsada kuma mutane busanta ba ana gani da ke ko bar mu ji hadisan ku shi nafila kamin magriba maliki haddathana ubaidullah ibn umar haddathana abdul walid ibn sa'id عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين كاهم مغربا كويكو كارين نافلة ركعة بيو ثم قال sannan sai kala cewa sallu qabla al-maghrib raka'atayn kahin magriba ku yi nafila raka'a guda biyu liman sha'a amma haga wanda ya so khashiyata an yattakhidha an-nasu sunnatan ay fardan dan tsoron kada mutane su riki wannan nafila a matsayin farilla domin akwai lokacin da sunna take dokan ma'anan farilla ana gane da kyau ko kun ga a wannan hadisin manzo Allah ne maimaita a wata riwaya ma sau uku ku yi sallah kahin magariba ku yi sallah kahin magariba ku yi nafila kahin magariba amma haga wanda ya so wannan shi ake cewa at-tawkidul lafzi ma'ana karfafa magana ta hanyar maimaita ta don nuna muhimmancin ta a takaice dai raka'a biyu kamin magariba abu ne muhimmanci abun mamaki idan ka zo masallaci sai ka ga an kira sallar magariba mutane sun shigo masallaci sun yi tsaye suna jiran liman ya shigo kaga wannan tsayin da suke suna ma kansu asarar me asarar wannan fallar ta mi ta nafila kafin magariba kuma hasali ma kamar da muke shan gai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi tsaitsaye ana jiran liman mun karanta a hadisi a cikin wannan littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatus salatu fala taqumu hatta tarawni in aka tayar da sallah kada ma ku tashi sai kun ganni ma'ana wai ko an tada sallah domin ya halatta a tada sallah kamin liman ya shigo masallaci ana gane da kyau ko sai kasance da ya shigo sallah kawai za a tadawa to yace ko da an tada sallah kamin ya shigo to kada ku tashi tsaye har sai ya mi har sai ya shigo idan aka ce ko manzon Allah shine shugaban limammai al ulama'u warasatul anbiya kenan kamar yadda bai kamata amma manzon Allah haka ba haka su ma mi limammai bai kamata a musu haka ba in ka shigo masallaci kayi tahiyatul masjid ko da lokaci bai isa liman na shigowa sai ka mi ka sallame in baka yi samu raka'a ba ka aje hannunka amma kuskure ne a zo a tsaye ana jiran liman wani ma yana wai wani ma hatsuki zai yi ka ina limamin nan kuma an ce mishi shiga ba zai shiga ba musamman in sallan magariba ce illa asar da azhar ce wannan ya san asirin shi bai ya iya shiga kamar yadda wani dattijo mai mai karambani wani masallaci ne shawa mutane kai da ba liman nan sai kudi kududut amma kuma kullum sai sallar azhar da la'asar to watar magariba liman ya shigowa aka ce tsoho bismillah hikiya kowa kuma yake shiga da ya gaba sarki sai Allah sai ya shiga ashe ashe ashe ashe ashe ala gare jego ashe fatiha ma bai iya da kyawu ba sai ga mutane na ta tsoke cikin masallaci to ai daga nan ko azhar bai ƙara yi ana gane da ke ko wannan shine kenan to kun ga irin wannan shi ake ce ma girman kai rawanin tsiya girman kai ne ya san bai iya ba amma girman kai sai ya kama shi ya ne sai ya kama shi da yake suna akan ya shiga wannan shine kenan Allah ya kare mu a takaice dai sallah bayan magriba kahin magriba haddathana muhammad ibn abdurrahim البزاز أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال صليت الركعتين قبل المغرب على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناي مغربا زمن منزون ناي ركعة بيو تنافلا كاهم مغربا زمن منزون الله قال يتي قلت لأنس سينتي ما أنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم shi manzon Allah ya gan ku lokacin da kuke wannan nafilan qala na'am yace eh ra'ana ya gan mu falam ya'murna wa lam yanhana bai umurce mu kun bai hana mu ba amma anan sai a ce Anas bai jimi bane domin yace bai umurce mu kun bai hana mu ba kenan bai jimi ba wancan hadisin na farko domin wancan hadisin na farko ai umurni yayi ko ce sallu qabla al-maghrib kenan shi bai ji umurnin bane wannan dalili zai nuna maka ashe sahabbai ma lokacin da suke zaraye ma zamanin manzo Allah za a iya faɗin hadisi busumi ba busu shi ba to kenan kuma babu aula wanda yake rayuwa ba a zamanin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي حدثنا ابن عليا عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي baina kulli adhanaini salatun tsakanin kowanne kiran sallah guda biyu akwai nafila baina kulli adhanaini salatun tsakanin kowanne kiran sallah guda biyu akwai nafila liman sha'a amma haga wanda ya so ana ana nuhin kira da iqama domin ita ma iqama ana ce mata al'adhan domin me ake nufi da al'adhan shine shela shine sanarwa shi kiran sallah sanarwa ce ta lokaci yami ya shiga shi kuma ikama kira ne sanarwa ce ta mi za a ta da sallah kenan shi yasa dukansu ana ce musu al'adanai ne wannan hadisin dalilin shine aka samu sabani game da malumai manzo Allah ya ce idan kuka ji ladan na kiran sallah to duk abin da ladan yake faɗi ku faɗa sai hayya ala salah hayya ala falah sai ku ce mi la haula wala quwwata illa billah to kiran sallan da kiran sallan da ikaman duka ko kuma a kiran sallan kawai banda ikama wanda suka ce banda ikama dalilin su shine kai tsaye da an ce kiran sallah ana nuhin na farkon ana gani da kyau sai in an hada su guda biyu kuma kusan wannan ita ce magana mafi inganci in an yi atofi ne an hada guda biyu an ce azanaini to lokacin ana nuhin biyu amma da an ce al'azan kai tsaye ne ake nuhi wannan ita ce magana mafi inganci kenan in an tsaye akan wannan maganar shine kenan ikama ba a maimaita komi shiru za a yi ana gaya da kyau ko wallahu ta'ala alam in kuma ka ta a wannan kaulin duka dai matsala ce ijtihadiyya malam yace a takaice dai wannan hadisi yana nuna kai tsaye bayan kowace bayan kowanne kiran sallah kamin a tayar da ikama ya halatta aimi ayi nafila حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي, عن أبي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب أن تنبي ابن عمر جمد ركع أبيك هم مغربا فقال سيتي ما رأيت أحدا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ban taɓa ganin kowa kahin magariba yana yin su ba to kaji ana gaya da kyau ko wa rakhasa fi rak'atayn ba'da al-asr amma yayi sauki game da raka'a biyu kamin la'asar قال أبو داود أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه شعبة ياي وهم أو جنسونانسا وأن حديث بي إنغان تبا كما لن يكاوش ندن ينونا مكا دو واندا زي تما أكوي حديث دا أكا منظان الله يا هنا ركا أبيو كاهم مغربا تو حديث بي إنغان تباني أنا غانا لكيوكو أتكيتي دي كنا نافلة كاهم مغربا akwai ta kuma sunna ce mai mi mai ƙarhi don manzon Allah ya ta maimaita akan sahabbai su rika yinta babu babu salati duha babin bayani akan sallar walha ta ga wata sallah mai muhimmanci wannan sallar wannan sallar akwai tsada gare ta ana gane da kyau ko abin duk wanda aka shigo sai ka ce wacce ce ma ta kai wata tsada to amma dai ni wannan sallar wannan da kuke ganin ta sallar walhakin nan tana da wani sirri na daban ana gane da kyau ko dan ba kowa ke iya kiyaye ta ba wahalar kiyayewa ke gare ta lokacin muna ɗalibci munyi munyi amma ko da aka shiga shagali kuma shi kenan al'ala gane da kyau ko amma dai sallah ce matukar falala akwai malam ya kawo hadisai masu yawa akwai hadisan da ma malam bai kawo ba a ƙarshe za mu kawo su akan falalar wannan sallar ta walha malam ya ce babu salati duha bayan bayani akan sallar walha me ake ce ma sallar walha ita ce sallar da ake yi lokacin da rana ta yi hantsi me ake ce ma lokacin da rana ta yi hantsi shine lokacin da rana ta dago haskenta ya bayyana ba tare da jajjikin nan ba shine hantsi ana gane da kyau ko to daga lokacin zuwa rana ta kai tsakiya duk lokacin sallan mine ne sallan walha za mu yi ta yanzu daga settar zuwa mi zuwa midi ko settar rana ta hutu ba ta da balge na zuwa witar ko to settar taranta yana yi eh karhe bakwai da rabi eh sake kenan to karhe bakwai sektar tana daguwa cikin sanyi tana daguwa don tana saurin abin ga tana saurin tana saurin hitowa to kenan mu doka daga sektar zuwa me daga sektar zuwa me midi shi lokacin da na karshe baya da tantama midi ne ana gane da ke ko midi ne karshen lokacinta amma farkon shine yake mi yake canzawa kenan daga sattar zuwa midi duka lokacin sallar walha ne na to za mu gani adadin rako'inta da yadda ake ta da falalarta mala yace haddathana ahmad ibn mani'in an abbad ibn abbad ha'un wa haddathana musaddad haddathana hammad ibn zaid al-ma'na an wasil an yahya ibn uqayl an yahya ibn ya'mura an abi dharr an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة kowanne ɗan adam yana wayuwa sahiya da kasancewar kowace gaba daga cikin gaɓoɓin jikinsa akwai sadaka a kanta sulama tana ɗaukar ma'anan izam tana ɗaukar ma'anan mafasil kuma tana ɗaukar ma'anan a'adha'ul jism gaban jiki duk sahiya in ta waye akwai akan kowanne ɗan adam gaɓarsa ta yi sadaka dan yan yatsunka gaɓoɓinka ne kai gaɓoɓi ne kunnuwa gaɓoɓi ne guyoyi gaɓoɓi ne baki gaba ce da abin da ya kama da haka ana gane da kyau ko kuma kowanne sai yayi sadaka mai zaman kanta taslimuhu sai manzo Allah nan ya fara bada misalin sadakar da mutum zai yi taslimuhu ala man laqiya sadaqatun sallamar da zai yi ma wani da ya haɗu da shi sadaka ne in kai ma mutum sallama gaba nawa ta yi aiki guda ana gane da ke sai in kuma kun gaisa to nan sai kasance gaba biyu ne kawai wa amruhu bil ma'rufi sadaqatun umunnin da zai yi da kyaukyawa shi ma sadaka ne wa nahyuhu anil munkari sadaqatun hani da zai akan mummuna sadaka ne shi kuma wannan in ya kasance sai da yayi tahiya to tahiyar da yayi gabobin gaba ɗaya sun shiga ana gane da ke ko wa imatatuhu al ada anit tariqi sadaqatun hana ɗokewar abin cutarwa daga hanya da zai yi sadaka ne wannan kenan inda hannu ya ɗauke kenan hannu an biya mi sadaka da take a kansa wa budu'atu ahlihi sadakatun sannan kuma saduwa da iyalinsa da zai yi ana gane da kyau ko shi ma sadaka ne wa yujzi'u min dhalika kullihi raka'atan min ad-duha yana isar ma gaba ɗayan waɗannan abubuwan ma'ana in kana so gabobin jikinka gaba ɗaya su yi sadakar da take akan su ta kowanne ini raka'ata ne min duha raka'a biyu da zaka yi lokacin walha dan in kai raka'a guda biyu akwai wata gaba daga cikin jikinka wadda bata motsa ba in kai sallah raka'a guda biyu gaba ɗaya mamburkin jikinka ya me ya motsa kenan sadakar da take akan su su yi sun me sun biya wannan kawai ya ishi falala a sallar ne a sallar walha قال أبو داود أبو داود حديث عبادة أتم حديث عبادة شيء هيتك walam yadhkur musaddadun al'amra wan nahya musaddad shi a riwayar sa bai ambaci al'amru bil ma'ruf wan nahya anil munkar ba zada fi hadithihi ya kara a cikin hadisinsa wa kala ya ce kaza wa kaza ya ce kaza da kaza wa za da ibn mani'in fi hadisihi shi ibn mani ya kara a hadisinsa qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ahaduna yaqdi shahwatahu shin ɗayan mu zai biya bukatar sa wa takunu lahu sadaqatun kuma ya kasance sadaka ne a gare sa yana da lada qala ya ce ara'aita law wada'aha fi ghairi hilliha to bani labari da a ce ya biya bukatarsa a inda bai dace ba ya biya sha'awarsa a inda bai halatta ba alam yakun ya sam shin ba zai samu zunubi ba ana gane da kyau ko eh zai samu zunubi wannan hadisin wannan hadisin sai ke nuna mana wani karin magana da suke cewa wani sha'ani sai aure ka ji daɗi kuma ka sha lada ana gane da kyau ko kamar da suke cewa ga rawa kuma ga daɗi in ji ‘yan zikiri in ji ‘yan tamore to shi aure shi ne ke da wannan ga daɗi kuma ga lada wannan sai aure shi kuma in zina kai ga wahala kuma ga zunubi don kamin a yi zinar sai an mi sai an sha wahala ana gane da kyau ko a takaice dai wannan hadisin ƙara kwadaitarwa ne akan tuzurai akan cewa in kana da aure ma sallar walha ta wadatar maka ba sai ka yi ta ba domin in ka yi mu'amala da iyalinka ka yi wannan mi ka yi wannan sadaka ana gane da kyau ko wannan shi ne kina shi samun za Allah ya ce man ta zauwaja faƙad kamala nisfu dini duk wanda ya aure ya rabe ya rage ya cika rabin addininsa ana gane da kyau ko marar aure ke na rabin mutum ne yake yawo shi ne wani mai hikima yake cewa تزوج إن أردت لذيذ عيش فكل الخير يكمن في الزواج فلا تسمع لمن يلهيك عنه فلن تحظى بأفضل من زواج بربك يا صديقي كيف تحيا فهل ديك يعيش بلا دجاج ala gane da kyau ko shi ne yake cewa in kana son daɗin rayuwa ya ce kai aure abokina ce duk mai so ya hana maka kai aure to kada ka ƙara ma girmama shi mutunan banza ne ya ce don ba za ka taɓa samun abu mai daɗi kama aure ba ya ce wani ina mamaki ma ya kake rayuwa kai tuzuru ka taba ganin zakara na rayuwa ba kaza tambaya ce ta kalubale ko a takaice dai wannan muna faɗi ne don mu kwadaitar da 'yan uwanmu kun ba muna faɗi ba ne don saboda mu tura su su a su azama iyayensu kuka alhali ba su da abin da za su daura masu aure su ce baba a yi mini aure alhali kuma ma'aifin shi kan shi ma yana kada buhu buhu ta ranya kada shi to kaga wannan shine kenan تكيت لي وانا شيني حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال يتي بينما نحن عند أبي ذر قال وترمنا أوجا أبو ذر سيتي يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة kowace gaba ta ɗan adam tana wayuwa gari akwai sadaka a kanta in aka ce sadaka ana nuhin aikin alkhairi da za ta yi don godiyar Allah falahu bi kulli salatin sadakatun duk sallar da zai sadaka ce wa siyamin sadaka azumin da zai sadaka ne wa hajjin sadakatan sadakatun hajji ma da zai sadaka ne ana nuhin dukkanin sunan nafila wa tasbihin sadakatun subhanallah da zai sadaka ne wa takbirin sadakatun kabbara da zai yi Allahu akbar sadaka ne wa tahmidin sadakatun alhamdulillah da zai ce sadaka ne fa'adda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min hadhihi al-a'mal as-saliha sai manzo Allah ya kilga wa'annan ayyukan nagari thumma qala sannan sai ce yujzi'u ahadakum min dhalika raka'at ad-duha ya isar ma mutun daga wannan abun gaba daya raka'a biyu da zai na walha ku gane hadisin yanda yake shine kowanne ɗan adam in ya waye sahiya yana a kansa kowace gaba daga cikin jikinsa ta yi ma Allah godiya da ya nuna mata sahiya lahiya domin akwai wanda da ya kwanta bai tashi ba kinan lokacin da ka kwanta kwana ka tashi wata ni'ima ce Allah ya ma gabobin jikinka dan haka ya kamata kama Allah godiya wa'annan gabobin jikin naka su ma Allah godiya godiyar Allah kuma ya ake yin ta ta hanyar mi biyayya nafila a gare sa to shine sai manzo Allah ya bada misalin abubuwan da zaka yi na in ka yi su kaman kayi godiya in ka ce subhanallah kenan baki yayi ne yayi sadaka da take akan sa ko in ka ce in ka dauke wani abu akan hanya hannu yayi ne yayi aikin da yake akan sa in kai kaza in kai azumi in kai kaza in kai kaza to sai manzo Allah ya ce ga abun da in kai to ka isar gaba ɗaya ba sai kayi guntu guntu ba shine mi raka'a biyu da zaka yi na walha domin in kai raka'a biyu kowace mamburkinka kowace gabar ka ta ne ta bada kenan ta isar ba sai kayi da guntu-guntu ba hadisin da za mu tsaya a kansa haddasana muhammadu ibn salama al-muradi haddasana ibn wahbin an yahya ibn ayyuba an zabba nabni fa'idin an sahal ibn mu'ad ibn anas al-juhani an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati al-ghada min salati subhi duk wanda ya zamna a inda ya yi sallah bayan ya sallame sallar asuba hatta yusabbiha raka'atay duha har sai da ya raka'a biyu ta walha la yaqulu illa khairan lokacin da ya zamna nan ba abin da yake faɗi in ba alkhairi ba ghufira lahu khatayahu za a gafarta masa zunubansa wa in kanat akthara min zabadil bahri ko da ko a ce ana gane da kyau ko wannan zunubin nasa ya hi kunhuwar teku yawa wannan hadisin sun sa da'ifi ne amma yana da shahid akwai hadisin da yake karfafa sa ingantacce ku ji yanda hadisin yake akwai garabasa mai girma a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla al-fajr fi jama'a duk wanda ya sallaci sallar asuba a cikin jami'i thumma qa'ada yadhkuru ismallahi sannan ya zamna yana ambaton Allah yana zikiri yana ko karatun Qur'ani hatta tatlu ash-shams har sai da rana ta bullo thumma salla raka'ataini sannan ya tashi yayi sallah raka'a guda biyu kanat lahu ajru hajjatin wa umratin zai kasance yana da ladan kamar hajji da umara in kana tantama sai manzon Allah ya ce tammatun tamma cikakka cikakka ina kake wanda baka da daman zuwa umara ko haji to gagara basa wannan ita ce haji da umara na talaka ka yi sallar asuba cikin jam'i an sallame sallah maimakon ka tashi zuwa sauraron bbc ana gane da kyau ko ko zuwa ƙara kwanan sahi sai ka zamna kai ta zikiri ko karatun qur'ani rana ta bullo sai kai raka'a guda biyu manzon Allah yace yin haka da kai za a baka ladar haji da umara cikakka cikakka ana gane da kyau ko ladar haji da umara aka ce za a baka fa kada ka ce a nima alhaji ne a'a ba haji kai ba ladar haji da umara za a baka ana gane da kyau ko amma dai wanda ya haji ba ɗaya bane ko wannan shine kenan a takaice dai wannan wata dama ce ta tara lada mai yawa kun gani hanyoyi na alkhairi suna da yawa amma sai dai shaitan yana mi yana hana mu akan wannan Allah ya ba mu ikon hinkarin shaitan nan za mu dakata na'am na'am eh eh to akwai riwaya da ta nuna rako'i ne na walha amma magana mafi inganci su rako'i ne na daban amma kuma mutum yana iya da intention biyu da niyan ta walha ce da kuma ta wannan wannan ladar da yake so ya samu ana gane da kyau ko kenan wannan shine kaman tambayar sa shine raka'a bin nan da aka ce ayi bayan rana ta bullo na walha ne ko ba na walha ba muka ce a su daban suke amma kuma mutum yana iya da niyan me da niyan ka'ida suka ce idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatudkhalu as-sughra fil kubra in ibada biyu suka hadu a lokaci guda a jinsi guda ana iya ayi guda da niyya nawa biyu wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله دكتور طيب طيب عفوا ده الله أيمنا عفوا كده akwai doktor ba lura da halartowar shi ba akwai wani akwai wani wata faɗakarwa muhimmanci ga ɗaliban ilimi insha Allah tafaddal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن هو بركة مدى ورحكة الله تعالى يا كربا مومو الله تعالى كما يسا أيك دمكي نأل خيري أميزان حسناتك فدازونا تارد dan uwa imam akwai wani da ya kira ni to sai na mance in yi mashi magana ban san ba malam lawan yana kusa malam ustaz lawan yana kusa aiwa fadal ustaz lawan fa a takaice minti biyu ne za mu ɗauka insha Allah sanarwa ce muke so mu isar ga 'yan uwa ɗalibai al'imam za mu arbakin kuma ci maku albasa ya kamata a ce mai sanar da ku amma abin da shi ya zo wani a abin nan akwai babban malaminmu professor sani rijiyar lemu hafizahullah mun sani cewa ya wallafa littafin tafsiri ko fayyataccen bayani a cikin ma'anonin alƙur'ani yana kyautata zato haka ne fi ma'anil qur'an wani abu dai mai kama da haka littafin shi wanda ya yi da hausa kusan ka iya cewa bakan daman littafi ne da ma'anar tafsiri akwai tarjama akwai tafsiri tarjama shine bismillah da sunan Allah kaza kaza kaza a fassara tradiction kawai kai tsaye amma shi wannan tafsiri ne na hausa a shiga a gayi tarjama sannan a hiddo fa'idodi wanda kusan suna cewa shine li awwali marra fil lughati hausa ko kuma fi lughati hausa a cikin lugha ta hausa dai shine karan farko kuma ina kyautata zato ma malam yayi aiki kan shi imam ya karanta tarjaman shi a sautiyya ga waɗanda suke neman sautin shi malam yayi wannan aikin da dai ɗaliban ilimi mun sani to a can Najeriya Kano ko a Kano an samu wata ƙungiya wacce ta ɗauki nauyin tallafa ma ɗalibai da littattafan a matsayin kyauta a matsayin shajja'awa saboda ɗalibi yana son littafi to wasu kuma ba mu da halin sayi ko su ma suka hi yawa su muka hi yawa wannan kuma fa'ida ce gaskiya mai girma wacce ya kamata masu hali daga cikinmu su zan lura da irin wannan za ka samu majalisin ilimi ɗalibai da yawa ba su da littattafai mai dabara wanda yake da hali sai ya sayi littattafan ya raba ma ɗalibai idan suka karanta yana da lada kaga kenan to ka sai ma mai ga ko kuma ka sai abincin gidanka ka sai karbiran ka sai wane ne kaga kenan in kana da hali sai kai wannan dabara ce to sai aka samu wasu daga cikin ɗalibai ai daga cikin kai masu hali suka yi sayi littattafan da yawa tafsirin wannan maimakon kawai a rarraba ma ɗalibai haka nan haka kawai sai aka ce to za a yi masu jarabawa ina fatan mun fahimta za a yi jarabawa za a baka littafin amma da da sharaɗi za ka zanki karanta wani bangare a daidai lokacin da aka haddade ma misali a cikin sati sai a ce kana ana so ka karanta izihi guda misali ne nake badawa ba wai shine sharaɗi ba dan mu fahimta a cikin sati ana so ka karanta izihi guda idan ka zo juma'a aka baka ka je ka karanta juma'a in ka dawo sai a ma imtihani dami dami ke akwai cikin wannan izihin guda a iya wannan izihin guda haka haka haka hal ka sauke abin nan ne din baki dai to wannan za ya tabbatar da cewa ka karanta ina fatan mun fahimta kaga wannan ai dabara ce ko akwai wanda za a iya dauka a bashi littafin amma ba ya karantawa sai ya yi kwalliya da shi kawai sai ya dora ya aza ga kwabashi ga maktabar shi kawai kaga wannan dabara ce ta sa ɗalibai su karanta kuma in ka karanta amfanuwar ka ce kuma amfanuwar shi wanda ya ɗauka ya baka ne kaga ke na amfani da dama daga nan kowa da kowa zai amfana to a najeriya ne suka yi wannan tsarin yanzu suke so su faɗaɗa tsarin da inda yaren hausa ke kaiwa to da daga ciki wannan ne aka kawo fikiran a nan ɗalibai waɗanda muke tare da su ɗan uwa malam lawan ya tuntuɓe ni na ce e kwarai da gaske muna da ɗalibai hazikai a jajirtatti insha Allahu ko ba haka ba muna da ɗalibai waɗanda duk inda ake karatu ka gansu inda ake karatu insha Allah muna tunanin cewa za a samu da dama daga cikin waɗanda za su iya abin nan ne ya sajjala kansu a cikin wannan ne ya jarabawa jarabawa ce kawai kai za ka abin nan ne amma insha Allah waka ga bakin mai ita malam mun dauke dogon lokaci ka iya ƙara bayani haka minti ɗaya minti biyu insha Allah tunda abin ɓare ne ya zo mun ka a tsare yan uwa ka a tsare yan uwa da yawa insha Allah malam lawan bismillah فلتتفضل بسم الله بسم الله وانتي دايكو وانتي بي ان شاء الله وانا داماتي اي بسم الله فضل تفضل تفضل تفضل لا عليكم تفضل ان شاء الله لا عليكم تفضل ان شاء الله كا جاي من يوم هو وصل daga cikin sharuɗa din da kuma yace sai faddal la alaikum rufi duk kuke ai bismillah kawai ai bayani minti ɗaya minti biyu insha Allah ɗan uwa su ji daga bakin ku sai kuma dada a buɗe list ta waɗanda suke sha'awa insha Allah to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wannan shi ne karo na farko da na zo wannan majalisun kafin ci komai ina addu'a Allah ya kara wannan majalisi albarka Allah ya kara masa albarka malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa albarka a rayuwarsa Allah ya kula da rayuwarsa sai ya gama lafiya cikin duniya da lahira ɗalibai yan uwana Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da muke saurara da kaurin malam lalle wannan majalisi majalisi ne wallahi malam gwanin sha'awa malam majalisi ne na ɗalibai ko kace malaman hadisi eh alhamdulillah cikin yawo na almadiranta na ɗan je wurare da dama cikin kano na zazzaga wurare da dama gaban malamai na yi karatu gwargwaro gaban malamai a matsayina na almajiri amma wallahi uksun billah da wahala a inda na ga tsari na wannan tsarin majalisin wallahi ban ga kaman sa ba ko da shin kan wallahi wallahi ina rantsewa da Allah saboda tsarin da ya sha bamban da shi wannan majalisin na saurari malam tun kalmasa ta farko da ya fara karatu kashin a fara karatu sai an fara dan wani abun da ya shafi tarbiyya tarbiyya wannan tsarin gaskiya ni ban taɓa gani ba majalisin da nake gani a tele ba na muhammad muktar shankiti da shi ma zai fara karatu sai an fara gabatar da wasu ayoyi na alkur'ani an ɗanyi wa'azi tukun wanda suka shafi ayoyin da suka shafi raka'ik haka wanda suke taɓa zuciya kafin a shiga karatu to haka shi ma malam yake Allah ya saka masa kai gaskiya wannan tsari tsari ne mai kyau shi ne babban abin da zaka bai ɗalibi wajen makamin tarbiyya tarbiyyar nan ba kamar inda hausa suke wasu suke ɗauka ba ina ce tarbiyya shine in zaka gaida malaminka ko mahaifinka sai ka duka ka abin nan a tarbiyya shine a koya maka inda za ka yi amfani da karatun wato duk hadisin da ka karanta a cikin aikinka a ga wannan hadisin wani malamin muke cewa ɗaliban ilimi idan kana tafiya wato idan an ganka ba sai an ce ina karɗinka ba wato a ce kai ɗalibi ne ko ba ɗalibi bane ba sai an tambaye ka ba kamata iya a sifa ka ana gani a cikin sifofinka wajen tufafinka ga yanda ka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kake yi maganganunka ba sai an tambaye ka kai ɗalibi ne ko ba ɗalibi bane ma'ana an ga aiki da karatun a cikin a cikin ɗabi'unka to gaskiya wannan madalisin ya samu wannan yi zaɓin kwarai da gaske Allah ubangiji ya karba muku malam Allah ya saka da alkhairi a gurguje abin da duk zan faɗi malam ya faɗa doctor Allah ya saka masa alkhairi gaba daya a tsari ne barnamiji ne da kamar da daidai malam ya faɗa a gurguje abin da zan kara shine kawai kamar da malam ya faɗa kafin a baka a bashi nuska a bashi littafin da zaka karanta sai ka cika sharadin sharadin shine cewa ba za ka ajiye shi ba kamar da malam ya faɗa zaka karanta akwai wanda za su ringa bibiya duk bayan sati biyu ya za ka tsaya aya nawa ka karanta a wace sura kake yanzu haka to shine kawai abin da za a wannan yawa wannan shine duk bayan sati biyu za a wannan mutum zai sanya sunan shi da adireshin sa inda yake da kuma nambar waya shine kawai abin da a wannan insha Allah za mu tsara mal yawa eh amma kuma duk da dai ban gani suka ba ba kawo ta ba ban gani ba to amma dai kaman an an yi tajridin iya tarjamar iya tarjamar sauye ga sauki banda tafsirin an yi tajridin tarjamar yawwa iya tarjamar daga bakara ko ince daga fatiha zuwa nasi to wannan shine a takaice kuma kamar da malam ya kara faɗi shi dakta kenan wannan ma ba ba za su iya musharaka ko ba su musharaka ba za su yi musharaka a cikin wannan tsarin ba da Allah su yi kokari kamar da shi malamin da ya rubuta littafin ya yi kokari ya yi cikin sauraro wato audio haka za ka saurara ka ji sannan kuma ya yi shi a cikin waya haka ta hannu da za ka karanta to kowannan ne mutum ya yi kokari ya samu ya saurara kowannan ne mutum ya yi kokari ya samu ya sauki ya ringa dubawa littafin Allah shi ne saƙon da aka turo maka kamar mutum ne turo maka da saƙo zuwa gidanka to idan ya kawo maka ka ɗauka ka rufe baka karanta ba wala Allah a ciki ya gaya maka ranar kaza za a zo za a bar ma cikin gidanka a buge ka baka sani ka baka karanta ba kaga sai wannan bala'in sai ya hau kanka ba tare da ka sani ba to Allah ya kiyaye dan haka ya kamata mu ƙara samun wannan kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi to wannan har ko yanzu ne ayya amma dai ba damuwa ko yaushe aka wannan sai zuwan karban insha Allah kuma ga dakta ma malamin mu ya jami'a da saka da alkhairi to wannan dai shine gurguje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenan gobe insha Allah za mu bude list ta wanda suke bukata kenan gobe za a bude list ta wanda suke bukata gobe ana kashi bayan magariba duk wanda suke bukata su zo za a yi list ne a rubuta list ke ce a buka musu dan su san adadin littafan da za a kawo wannan da ta kasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh